أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد bayan haka yan uwa assalamu alaikum warahmatullah yau juma'a goma da watan rabi'un al-akhir shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da hudu da watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya zan mu ci gaba da karatun abin da yasa wani bai san fa'idar faɗin tarihi ba don duk lokacin konan da shekara goma ka saurara darasin zaka san cewa a wani lokaci ne aka yi shi yana da mahimmanci sosai wannan shine darasinmu na nawa ne na sha sha hudu go darasinmu na sha hudu a cikin wannan littafi mai albarka mukama ta badi'u zamanil hamzani mai rasuwa shekara ta ɗari hudu ba biyu hijiriya allah mushi rahama a cikin adabi na larabci da kuma ilimi na lugar larabci a nan gurin zan mu tashi mukama ta goma sha biyu abin da ya sa muka samu adadin darasi ya fi adadin mukamomin da ke ciki ina ga guda biyu muka raba biyu akwai mukama da ta yi tsawo da muka raba ta biyu shi bata mu lissahi al-imam yake cewa haddasana isa bin hisham isa bin hisham ya ba mu labari kala yake cewa wannan hayan uwa mai ta karantatta da idan basira akwai jarrabawa da ita da bukhari da mukamatul hariri da hamma sunan abi daud akwai bincike da zammi wanda wannan binciken shi zai kara mana karfin gwiwa ci gaban karatun kowane janibi kowane bangare wanda na gani babu a karhi a cikin shi da kadan kadan da kadan kadan yayin janye shi a sa wanda kuke son dan saboda ba za a yi ta tsara makare ciyawa mai je magana yake cewa haddasana Isa bin Hisham Isa bin Hisham ya ba mu labari kala yake cewa ishtahaitul azaza na yi sha'awar dabino nau'in azaz wani nau'i ne na dabinai musan cewa dabino yana da nau'i kala-kala mai yawa kuma kowanne da larabci da sunan shi wanda da hausa baka da abin da zaka ce mishi kawai dai nau'i ne na dabino wa ana bi bagadaza ni ina garin bagadaz na ya kawo bagadaz ana cewa bagadaza da zal ko ana cewa bagadad da dal duka ɗaya ne ni dai bagadad da dal kin shi ya hiyawaita amma shi ya kawo shi nan saboda kiyaye asaja ishtahaitul azaza wa ana bi bagadaza wannan saja akin ya so wanda wannan babban bahasi ne mutum yana so yana iya yin asaja fi muqamatu badi'i zamanil hamzani muqamatu kazani muzaja zaka dauki janibin luga ka dauki saja da muqama gashi nan barjak da yayi yace kai ka wadi nau'in na saja akin kowane bangare yace walaysa ma'i aqadun ala naqadin ban ni da kulli akan kudi ma'ana akwai kudi zan mu gani tsahi na da a cikin dan tsimma ake kulle shi haka to tsimma na na kulle kuɗi bai da ɗarmi haka yake kawai zallakin shi kenan alama cewa ba ko biye yace fa kharajtu sai na huta an tahizu mahalahu ina ta neman samun damar mahalahu wajen masabkashi inda kuɗin yake sabka in je neman shi zai tashi ta neman kuɗi yace hatta a hallati ne da karhu karha har sai da bulaguran ya kai ni zuwa ga garin karh sunan gari ne cikin bagadas fa'iza ana bi sawadiyun sai gani ina tahiya ga wani ɗan kasuwar iraq ɗan kasuwa na garin iraki ya suku bil jihadi himarahu ya suku himarahu bil jihadi yana jan jakin shi bil jihadi da wahala wa yi ɗan rufe bil aƙadi izarahu wa yi ɗan rufe izarahu kuma yana ɗarme yana ɗarme gehen gyabtan shi bil aƙadi da ɗarme yutarrif ma'ana ya akhuz tarful akhar bil akhar ya dauki wannan bangaren nan ya gama shi da wannan bangaren ya darme saboda yana tatahiya dan saboda kamar zani ne sai lokacin yana kunce yana darma shi yace fa qultu sai nake cewa zafirna wallahi bi sayyidin ina rantsuwa da Allah mun yi sa'a farauta wa hayyaka Allahu aba zaid Allah gaishe ka aba zaid ya nuna cewa ya san shi kawai usulubi na nema mu tsara mu aji hankalin mu ga yadda kake yi yace Allah ya gama mu da Abu Zaid min aina akabarta daga ina ka huto wa aina nazarta kuma ina zaka sabka wa mata wafaita yaushe zaka sabkan wa halumma ila albayt ka zo mu tayi gidana mana fa qala sawadi sai shi wannan dan kasuwa yace da saboda ya ga mai kudi sai yace lastu bi abi zaid ni ba sunana abi zaid ba walakin ni abu ubaid ni abu ubaid ne fa qultu sai nace na'am la'ana allah shaytan allah tsine ma shaytan wa abadan nisyan allah nisantar da mantuwa an sani ka dulul ahad tsawon zamani yasa nan mance ka bai wasan shi ba salo ne na neman shiga nuna mashi cewa in zaka samu shiga wajen mutum ya ka nuna mace na san ka horin sani dan ya samu karbuwa kyakkyawa ya samu arzikin da wannan mutum yake tare da shi yace shedan tsohon zamani da shedan suka sa nan mance ka wattisalul bu'ur da kuma haduwa ta nesa gashi kana dan nesa da ni shi yasa na kasa gane kama ashi yace fa kaifa halu abika ya labarin babanka ashabunka ahadi yana sarmayi kamar rabona da shi amsha baba adi ko ya tsuha bayana gaga ya nuna mashi kawo alamu na sani horin sani yace fa qala sai wannan dan kasuwa yace qad nabatar rabi'u ala dimnatihi yace damuna ta huddo tsuro ma a bisa gurbin shi mun binne shi ya rasu har ma damuna diyawa an yi ta damunoni masu ya shekara guda da rasuwa kawai ma'ana shi kenan ya shekara guda da rasuwa ya ce wa arju an yi Allahu ila jannatihi ina kaunar Allah ya maida shi zuwa ga aljanna shi faƙultu sai nake cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ya ji ciwon rasu ya ce wa madartu yaddar bidari sai na meka hannu na gaugawa ila sida zuwa ga hannun riga ta ƴar ƙarama wa uridu tamziquhu na yini ya ciccira shi ya nuna bakin cikin rasuwar baban nan naka riga ta ma zan ciccira ya ce uridu tamziquhu fa qabada sawadiyu ala hasiri bi jam'ihi sai dan kasuwan nan ya kama tsatsona da tahin hannun shi aljam shine tahin hannu duka ya kama haka ya rike shi ya ce kakka cire rigarka dan bakin cikin rasuwar babana wa qala sai ya ce nashatuka la ina gama ka da Allah la mazaqtau kakka cire tuhaka da Allah faƙultu sai na ce mishi to halumma ila baiti mu zo tawo mu tai gidana nusiba gada an mu samu abinci au ila suki ko mu tai kasuwa nastari shiwa an mu sayo soyi wa suku a karabu kasuwar da ita tahi kusa wa ta'amuhu atyabu abincin ta shi yahi dadi yace fastafzautuhu ummatul qarmi ummatul qarmi tsananin sha'awan nama alqarm shine kwadayi amma na nama ya zaburar da shi ya rarrautar da shi ya mera shi kamar wawa yana ji an ambaci soyayya mera ya zama kamar mahaukaci ya ce wa adabatu adifatul laqami adifatul laqami tausasawa na gaugawar cin abinci adafatu shi ya karkatar da shi mu duba nan adifa daban adafatu kuma karkatarwa allaqam kuma yana nihin gaugawar cin abinci wa ɗami'a sai ya yi kwaɗai wa lami alam annahu wa ka ya san cewa shi ya abku ya faɗa munuran muka je ƙarshe zan muga cewa shi ma gada zare ci yan mishi ya ce sun ma'atai na shawa'an sai muka tarro wani soyayya ta ƙaɗar yana ta faɗauwa don a ƙarshe zai sa shi je ya ci soyayyen ya zamana ya ka ruwan sanyi ya gama komi ya ce mishi na ta yi bawali zai bar shi da mai sai da abincin ya bi ya ce ta ƙaɗar shi wa'ahu arakan soyan shi ya ta ƙaɗar arakan yana ta zubar da yana ta zubar da jibi ma'ana yana ta zubar da wannan alama cewa dabba kirki ce ya ce wata tasayar juzabatuhu ya ce juzabatuhu hubza shi da ya aza bisa wannan ta tasayar tana ta zubo ruwa markan tana ta zubo abin nan romo faƙultu sai na ce afiriz li abi zaidin rarraba ma abu zaid alfarz shine ga kaya a tattari a rarrabe su a wahu da wannan hura a mai da wannan hura da zaira amma ya ce min haza shawa'i daga wannan soyan sun mazillahu min tilkal halwa auna mishi daga waccan halawa daidai kaza waktar lahu min tilkal adaba zano mishi zaɓo mishi daga cikin wannan manyan akushin ya ce wandid alaiha auraƙar roƙaƙ wandid kuma ka jeranta mishi ka yi mishi sahu sahu wa ɗalhin man duwud wadda take a jere sun yi sahu sahu ya ce fi'ilin daga wacce kalmar ce ta ƙur'ani ya ce wandit ka jejjera mushi ka yi mushi sahu-sahu alaiha a kan wacce halawa ka jera mushi auraƙar ruƙaƙ takardu na hubza masu taushi ya ce wa ruƙa alaihi shay'an min ma'is sumak kuma kaɗan yayyafa mushi a ciki daga ma'is sumak ruwa na ruman a sama duk kayan jin daɗi ne ke ta haɗawa wajen ‘yan sai da abinci li a kuluhu abu zaidun hani'an dan abu zaidu ba ƙona ya ci abincin cikin kwanciyar hankali waqtakul hani'an mari'a yace fanhana shawa'u sai mai sai da soyayyan nan ya karkace bisa tsurihi da tsinkashi ala zubdatu tanurihi akan kunhwata abin nan tan da shi faja'ala hakal kuhul saqan faja'ala ya sanya ta kalkuhul kamar tandun kwalli hakan wajen hekewa wa kaddihin ya sanya ta tazzama kamar gari daƙan wajen abin nan murjewa wajen murjeta sun majalasa wajalarsu sannan ya zamana nima na zamana wala ya isa wala ya isu bai ɗaya ba tsammani ba nima bai ɗan ban ɗaya ba tsammani ba hatta taufe na sai da muka gama wa qultu li sahibul halwa na ce ma mai abucin halawa zilli abi zaid min al auna ma abu zai da bako na luzanj wani nau'i ne na halawa tasu ya ce riɗile auna mishi riɗili biyu kamar ka ce ti auna mishi mazar ƙwaila tiya kaza kuma wadda zai ta yi gida ya rika tamna ya ce fahawa ajira fil haluki ta hi daɗin wucewa cikin makoshi wa amda fil uruki kuma ta hi wucewa cikin cikin jijiya in an ci abinci wanda ya ci nama ya kawo ji ya aza ya kawo kayan zaki ya hauda ya hi jin daɗin shi ya ce wal yakun ya sa mishi sharaɗi ya kasance ita halwakin halawar taka lailiyar umri mai daren rayuwa ce da dare aka yi ta tahi daɗi yaumiyar nashari kuma da rana aka nashara ta aka yada ta raƙi ƙulƙishiri kuma mai tabshi tabshin ɓawa kafifal hashiwi wanda kuma marhin nata mai kabli lu'ulu'i duhun wanda manta kamar lu'ulu'i wajen kyau kaukabiyun launi mai kyau hasken launi kamar tauraro ya zubu ka samgi tana narkewa kamar ƙwaro diyana ta gaya mashi siffar halawar ya ce ƙabilar madi kahin a tamanata kuma yanzu nan kun gani mutum yana muna cikin manahijir bahasi sai nake kawo muku mai san luga abubuwan da yana iya tsintas ya yi bahasi a kansu kana iya ɗaukan a tashbihi fi makamatu badi'u zamani da hamzani mukamatu kaza na muzijin wani anwa ne na tashbihi masu hikima da arkanin inshe da komi da komi ke ka wanda mukama ɗai ka ɗauka ta ishe ka kai bahasin ka akai na lisan ya ce li akuluhu abu zaidin hani'an dan abu zaid ya ci wannan halawa ita ma cikin sanhin rai ta wuce da daɗin haɗiya ƙala sai ya ce tuhu sai na auna mashi sun maka'a da waka'artu ya zamna ni ma na zamna wajarra da wajarratu ya tsiraita ni ma na tsiraita ma'ana ya tsirace tuhashi kamar yadda wanda ya gaji kamar da wani rawani alamu na tahiya ka warware shi a sabke ne ci ta samu ya ce hatta nahu har sai da muka gama shi sun makulta na ce ya aba zaid ya kai aba zaid ma ahwajana ila ma'in mi an mamakin zuwa ga bukatan mu zuwa ga ruwa yace yusha'i'u bisalji wanda za a cakuda shi da kankara ina ma mu samu ruwan kankara ruwan sanyi yace liya kama a hazihi sara dan ya karya mana wannan abun nan zahin wannan ishiruwa asara da sadi ita ce ishiruwa yace wa yafsa'u hazihi luqamul hara kuma ya kwantar da wannan lomomi da muka yi masu zahi abinci ne wanda da zahi an ce shi da wuta-wuta ana bukata a ɗora ruwan sanyi ya ce ina ma mu samu ruwan galas mu hauda ya ce ijilis aba zaidin ka zamna kai abu zaid nan abin da dai nake tambaya ban sani ba a wancan lokacin ina suka samu kankara inda ba da damuna ba ce mu samu abin nan tun da wancan lokacin ba firigo shekara ta ɗari hudu bayan hijira kuma ya nuna a cikin magana shi cewa har ana zuwa a sayo kankarar kenan ke nuna ko in ruwan sama ya sabko ta sana da dabarar da suke mata ta zamna har zuwa wani lokaci har masu saidawa masu saida yace Idris ka zamna a bazai da Abu da hatta na atika bi saqa har in zo maka da mai bada ruwa ya atika bi sharbati ma ya zo maka da makwat na ruwa summa kharaitu sannan sai na huta waje lasu bi haisu arahu ta inda na boye inda ni ina ganin shi wala yarani ni shi bai gani na an zur ma ya sana'un gami zai aikata shi ba da ya kawo bako ya kawo shi wajen mai nama aka yi abinci aka ci komi ya zano abubuwa masu tsada aka cinye ya ce mishi na ta yin karuwa tahiyar nan da yake yi sai je ya laɓe a wani gurin da yana kallon shi shi bai ganin shi ya ki komowa ya ce falon ma abdatu alaihi yayin da na jima na jima a gurin shi kama sawadi sai dan kasuwa nan yayi tsaye ilahi marihi zuwa ga jakkin shi fa atalaka shawa'u bi izarihi mai sai da soye ya kama shi tashi ta hiye shi mai sai da soyayya je kamo gyabtan shi wa kala ya ce mishi aina saman ma a karta ina kudin abin da ka ci fa kala sai ce abu zaid abu zaid ya ce a karta hudaifa ni na ci ne a matsayin bako bakon wancan mutane da muka zo muka ci ya ta ya ki zawwa ya ce falaka mahulatma yan mare shi wani irin mari wa sanna alaihi wannan naushi nake so a ciki shine allakama wa sanna alaihi bi ya biyo mishi ta bi kuma da mari sun makala shawwa sannan mai soyo ya ce haka amshi nan gurin wa mata da aunaka ina muka kira ka ni na kira ka zaka ce mana abincin baki ne ina ruwana da bakuntarka ya ce zin ya akal kiha ka auna ya kai ma'abucin rishin kumya ishirina ka auna guda ishirin faja ala sawadi ya biki sai wannan mai dan kasuwa yara yana ta kuka wai hullu uku da hubi a sanani yana warware darmin shi da haƙorin shi wai kuli yana cewa kultu sai nake cewa lizakal qurai da na faɗa ga wancan dan birin tasgiri ne na biri dan karamin birin can ana abu ubay na ce mishi suna na abu ubay wa huwa yaqulu shi yana cewa abu anta abu zaid yana cewa ni abu zaid ne sauya min sunan nan da yake ya min wannan matsalar fa an shattu kawai sai na na fara waka a amil amil li rizqa kullu ala la taqaudanna bi kulli hala wan had bi kulli azima fal mar'u ya'jizu la mahala yace a amirka yi aiki da rizqika ga neman arzikinka kullu ala ta kowane makami ka kama ka nemi arzikinka nan da ya zamana bai da hanyar da zai samu abinci ga hanyar da ya biya huto mata wancan mutumin da cewa na san ka hamma babanka abokina ne hamma ya ji zahin ciwon rasuwa da shi alamu na nuna cewa na san ka sosai wanda wannan salo ne na rayuwa na ka hudda kanka amma ba na yaudara irin wannan ba ya ce la ta ka'udan na bi kulli hala kada ka zamana a kowane hali ka ce kana jira wan had bi kulli azima ka zabura zuwa ga duk wani abu babba falmar'u ya ajizu mutum yana kasawa la mahala babu makawa nan shine bakin wannan mukama abinda muka wada daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara yana karantar da mutum mukama yan uwa kamar da yadda muka sani da ita mukama ta haririya ta badi'u zama tana karantar da mu usulubi da salo na rayuwa da sanin halaye na mutane da iya irin yaudarar su da irin halayen su ba wai ana nan mutum ya je yayi ba amma shi adabi kawai ke son karantar da mu shi yasa a can gaba zan mutar da wata mukama da ban ma iya karanta ta ba zan ma iya bayyana ta ba me wannan ya kawo ta yace mukama ta kaza sai ya kawo kasa sharhi yace wannan mukama salo da usulubi da ya kawo a cikin ta dake kumshe cikin ta ba zan mu iya kawo ta mai sharhin ta ba dan buda ma yan hoshi da barayi ne hanyar da ake yin hoshi da sata ba za a yi ta ba tsallake ta yi wata kuma wadda tar da da cike take da ba tsaci wannan ba zan mu kawo ta ma ba zan mi sharhin ta ba an wuce ta kawai amma kaduda ga ta ina da ita amma ba zan rubuta ta ba dan saboda maslaha ba zai ta buƙaci wannan ba subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi